shehu tijjani wa nassuhu nassin tambayoyin da aka tambaye shi ma ta ƙulul ulama me malamai suke faɗa ahlu nazari wal basirati malamai me malamai suke faɗa akan kenan amma suwa ahal nazari wal basirati wal kamalil ma'rifati bi rusumi shar'i wa maqasidihi me malamai ma'abuta nazari da basira da cikan marifa da rubutun shari'a da manufan shari'a me suke faɗa a kan fi zaujatin zatil ismati mata ma'abucin isma sahiha shar'an wanda take ƙarƙashin mijinta li zaujiha ga mijinta fi baladin a garin da la hakimu biha ba mai hukunci a garin farrat min zaujiya ta guje ga mijinta bigere dararin ba don rashin lafiya ba ba cutarwa yujibu firaraha wanda shi ya sa ta gudun babu wannan ila dari ahliya ta koma gidan mijinta me malamai suke faɗa ahlun nazari wal basirati wal ma'rifati bi rusumi shar'i wa makasidi me malamai suke faɗa irin masailin da ake rikitarwa za ta bai shehu tijjani kenan shehu tijjani ya fitar da natija daga ciki watsala ba zauji min ahliya sannan matar bayan ta gudu ba cutarwa ba komai kuma garin ba masu hukunci ta gudu ta gudu ta bar gidan mijinta radda zaujatu ila darihi wa talaba zauja min ahliha radda zaujati ila darihi sai mijin ya nema matar ta dawo gidansa ta dawo wajensa kasan ba da hakimi ma'ana ba mai fada aji wanda zai zamo dai tilasta ƙaru koya famana uha minu zulman sai iyalan gidan sai suka hana shi haisula hakimun babu wani hakimi yan sifu min wanda zai adalci akan wannan lamarin falama kasuran nida da jayayya ta yawaita bain zaujati wa ahliya wa zaujil maskura tsakanin matar da ahalin matar da mijin da mijin matar rikici ya rikice a tsakaninsu kama jama'atu min ahli tilkal qaryati sai waɗansu jama'a suka taso daga cikin wannan garin wa auqa'u dalaqa ala tilkal zawjati sai suka ce kawai saboda abin an samu niza'i to an ya kamata kawai a kashe auren auren ya mutu bigayar izinin zauja kuma ba tare da izinin mijin ba mota midina suna kafa dalili fi nazarihim ala wujubi sulhi saboda wannan shine sulhu wa talaqu sakin dafan lil mushajarati wai an tunkuɗe fitina ne an kashe magana ne kawai don kar a samu wani abu almufidatu lil qitali wanda in in aka matsa to za yin yaƙi in damat in abin ya tabbata akan haka wa zawju daimul ibayati an yarda bi zalika talaq shi kuma mijin bai yarda an saka mata ba bai yadda an saka mata ba suma ba da ayyamin bayan kwanaki hazan niza ba da ayyamin hazan niza bayan kwanaki na wanjayen wata radi zauji da neman yardan wannan mijin almaskura ma ahalil mar'atil maskura tare da ahalin gidan gidan matan kenan waradat ilaihi zawjatuhu lidarihi yadda sai aka dawo da matar a gidansa huwa ya ta gido adam ha domin shi dama ya ce bai an sakar mara matan ba bari inna ma rajat ta dawo ne ilaihi gare shi bidunin laƙin ba maganar saki kaga can sai a ce ai an riga an yi saki to tun da an yi saki wanda mutanen gari suka yi tsoron niza'i a ciki to wannan sakin shi ya bayar da an warware an rage fitina to an samu natsuwa to aka dawo da matar gidan bayan an dawo da matar gidan kaga shi sakin da aka ya saki ɗaya ne to shi mijin bai dama da saki ba tukuna balle ya ce an yi in an yi to an yi ne a muta na ala dalgatil ijma'il musulmina shi kuma dama bai da wannan ba likaunihi saboda kasance laimar da dalagil jama'ati cikin jama'a suka hamra bai yi ba wahalar mar'ati su mutanen matar ya ta kido na an na haro da ilai bi isar dalagi su kuma suna cewa ai an dawo da matan ne bayan suke da misali eh to shi kuma ya ce wa ya saka masa wa duna bihi suna tattali aka haka sun ba da muddatin bayan wani kwanaki harabat aidan sai ta sake gudu ila dare ahliya ta koma gidan mijinta bi gaire dararin mina zoji ba shi ma still ba wani cutarwa mutaqidatun hiya wa'ala tana itikadi ita da iyalanta annahu la ismatin alaiha li zawjiha al-maskura ba ba igiya akan aurensa da da mijin da mijin lissata talaqil jama'ati su kuma saboda sakin matan da yayi matan da jama'a suka saka fi zami ariyawar su suma ba da yamin bayan kwanaki taradar zarji sai suka samu daidaito almaskura min ahliya da ahalinsa warduha ila dari suka sake dawowa gidansa biyu kenan fafiket bi dare zauja mudatin aidan sai ta zauna a kwanaki a gidan mijin su maharabar hadari ce matan ita sake gudu ila dari ahliya ta koma gidan mijinta bigairar dararin mina zauji duk gidan iyayenta ba wani kuma damuwa a still duk gudun tafiya ne take yi ba dalili mota kidatun aidan tana yi tikari ma a ahliya da ita da iyayenta annahu la ismatul zauji alaiha ai ba igiya tsakaninsu da mijin nisa ta talaqil jama'ati fi zani saboda suna karfafa wannan dai rikicin ba su yadda ba ma'ana kama a ji a yi tambaya a ba da fatawan ya tabbata a ce an yi sulu an dawo a sake zigata ta gudu haka dai kama har sai da aka soku in ta hasuwal wannan shi tambayoyin da aka yi wa shehu tijjani faja ba sai na radiyallahu anhu bi ma nasahu sai shehu tijjani amsa kala ya ce ilam ka sani أن هذا السؤال موتوي على ثلاثة فصول يا يا ترى بنغري أكني الفصل الأولى فصلين فرقو في صحة طلاق الجماعة المذكورة ingancin sakin jama'an da aka da aka ambata wa da misiyati da rashin ingancinsa alfasal sani fasali na biyu fi jawazi tadliqil marati cikin halaccin sakin mata min zaujiha da mijinta bigere ridahu ba don ya yarda ba ka saka masa iza kana baka'u hafi ismati idan wanzuwansa wanzuwan auren ya kasance cikin tana ƙarƙashinsa ne yi wa dilil kitali in an ce dole aure su dalilin da yasa suka yi sakin kenan in an ce dole tana ƙarƙashinsu to za ya samu yaƙi walƙatal da mutuwa ta haƙiƙan na haƙiƙa wa da mujawazi da rashin halaccinsa alfasali na uku fi kalami alarar da zaujati magana kan dawo da mata lizoja ga mijinta ba da iƙa'id da laƙil maskura bayan an ce an yi saki sun maharaba ha mutaddatun bizalaki sannan hurubiya sannan sai ta sake gudu tana yi tikadi da saki to al'awul famal jawabu an al'awali tambayan farko bayan ya kasa shi gida uku ana ismatu zauji ala zaujati a shar'iyya shi ke yiwuwa igiyar miji akan matarsa na shari'a latun halu illa bi mautin zauji ba a tsinke shi sai dai da mutuwan miji au dalaƙihi ko ya sake ta sariya a fili au kinayatun ko saki kinaya au ta dalikal hakimi ko kuma sakin hakimi wa huwa alqadi shine alqali au sultani shar'i ko sarki na shari'a shi ma da shar'i ka san mutum ba a iya sakan matansa haka kawai ba ya yiwa illa bi mauti zauji in mijin ne ya mutu to magana ya kare ba komai fanka abashi sakin kuma ya zamo sarihi da laktuki na sake ki wahidatan ausanin ausalisa ko kuma habluki ala garibiki kinaya kenan eh anti daliqun ko wani kalma wanda take kaiwa na saki amma ya zamo kinaya ko kuma ya zamo saki ne tadliqan amma hakimi ne ya ga rikicin ya kai rikici shi ya hukunce ce to na kashe auren shi uban kowa ne shi ne wahu alƙadi shi ne alƙadi ausulɗan shari'i ko sarki na shari'a da shuruɗihi shi ma ya cika shari'insa mino ƙo'i darari saƙili awul habibi saboda akwai cutarwa mai nauyi ko mara nauyi da'imun a da'imun min zauji wanda yake wannan da'imi ne daga cikin hukunci min zauji lallagairu ba wani ba kaga wani hakimi ko alkali ko sarki baya saki sai dai amma mutane a gari su taru su saka shari'a ba za ta yi da ba وما سوى هذه هذه الامور wannan wannan al'amari la tunhala bi ila ismati zauji ba yanke igiyan aure an zauje ti sharat a shari'a fa idza arfa hadha idan mutum ya san haka fa talaqul jama'ati sakin ma jama'a batilun banna ne ba gaskiya bane la yaltafatu ila shar'a shari'a ba ta duba shi li'anna kullu man talaqa zawjatin ghairihi da da aikuwa da da da rikicin da za kunna yayyawa domin kullu man talaqa zawjatu ghairihi duk wanda ya saki matan waninsa bi ghairihi zin zawjiya ba tar fawo fuduli magana banza ce eh wa talaqul fuduli shi kuma saki irin na fuduli ka bai'i mawqufu ala ijazatin man bi yadi ismati kaman sayan sayan abin da yake abin da yake mawqufi ne an halata shi man bi yadi ismati ga hannun mutumin da yake kiyaye mutumin da dai kaman a ce mutum ya saki ma to ai daidai yake kawai magana ne na in abu wani wani abu ya faru wani kawai zai iya cewa saki batanka ai kamar haka ne ina ina jazo saha wai la badala amma in aka yi sakin ya inganta in mutumin ya ce e ya zartar da sakin yayi in ba haka ba kuma ya bace malam yakun mutallaqu li zawjati ghairi hakiman in shi ya tabbatar da sakin da aka ce an yi ya ce e ya yarda ya yi amma in bai yarda ba sakin bai yi ba kawai ما لم يكن المطلق لزوجه غير حاكما شرعا بسبب ذري saboda cutarwa min zauji daga miji ya biyu ta dalika zaujati minhu ya ce a ce an halatta wato sakin mata bigar itiyari ba tare da zaɓinsa ba faddalakul hakimu shi kuma alƙali ko sarki sakinsa sahihun ya yi ubiji malumati saboda shi uba ne wa ma siwal hakim amma ba sarki ba fala sabila lahu ila talqi zawjata gairin bi gairi izini a ce ka yi saki sai da ya ce kai ka tura a sakan maka matan kai kuma ka ce eh kai ka sani ka yi haka to ai ka ne wannan yawa fayina izin a wannan lokacin wannan suke ne dalakul jama'ati lan yasadifu wato sakin jama'a bai inganta ba mahalan korere ne izlai sufi martabatul hakim ai ba sune hakimai ba allazi lahu nazaru wanda yake da kallon da zai yi a cikin irin tafiyarsa walam yakun zawju ba walam yakun azwaju ajaza talaqa mijin kuma bai kasance da aka yi sakin ya tabbatar da sakin ba fazahara ibtalu talaqil jama'at shar'an sai ya zamo wannan an bata wannan shar'an an bata an bata sakin a shari'a babu shi ka li bayani annahum fuduli fudulin fuduli ne kawai zancen banza ne fala hukum fi talaqi babu hukunci akan ayyin sakin ya tabbata wa ma jawabu an fasal sani magana ta biyu wahuwa jawazu tadlikal marati shine mace mutum ya saki mata min zaujiha daga mijinta lil hakimi amma wajen hakimi digai dararin min zauji ba tare da cutarwa miji ba lakin sai dai baqa'u hafi ismati yufda ila al abinda suke maganan cewa matukan tana karkashin mijin to za a yi yaƙi wadamu jawazi da kuma bai halatta a yi yaƙin ba wallahu mawafi ƙundulun sawari shi ne magana ya ce to amsa ilam ka sani an na haufa hukuwar ƙatar wal ƙitali tsoron da yake sawa a ji tsoron abkon yaƙi ko kashe wani allah dawa mai ismati zauji shari'i don matuƙan matar tana ƙarƙashin miji Allah la ya ji buta daliko zaujeci bai halatta don tsoron za a yi yaƙi a kan mata a ce an sake aure ba bai halatta ba almuskurmin zauja malan yaftaran bidararin malan yaftaran ko matukan ba gwama shi da cutarwa min zaujin daga miji ba in ba illa da ya zo in akwai illan da ake yi wanda shi mijin ne yake yi to an yadda in akwai amma babu babu dalili ba wani cutarwa a malam yuktaran bi darare min zauji ya biyu ta daliki bi hukumul hakimi la gairi wanda shine zai sa a yi hukuncin domin shi ma mijin shi wance aifihi nazarun shi hakimi ko alƙali ko sulani to akwai ganin da zai yi wanda kallon wannan shine zai yi hukuncin ya ce in ya ga dama ya faɗa an bai ga dama ba kar ya faɗa sai ya yanke hukuncin da hukuncinsa shi ya yi amma mutanen gari in sun haɗu suka yanke bai yi ba likonil in hilal ismati zaujeti bigari ihtiyari domin a ce an cire igiyan isma na aure bigar ihtiyari mijin bai yada ba wa bigar darare ba tare da cutarwa ba illa illa khawfun ta'adda ila alqitali sai dai wai tsoro ne wanda zai ja a yaki an zaujatihi daga iyal la mahalla lahu fi rusum shar'i babu wani abin da yake rubuce a cikin shari'a babu wannan la kitaban wala sunnatan babu a ƙur'ani babu a sunna wala fi kutubil furu'i babu a cikin littattafan furuwa fa in qala qa'ilun in wani ya ce inna safaka dima'a min azamil fasadi fil ardi to ai zubar da jinin yana daga cikin manyan bala'i a cikin ƙasa wa min azami darrati a shar'iyya yana daga cikin kuma girman cutar cutuwa na shari'a haisu la hakima yarfa'uhu ai babu wani hakimi da zai dauki karan wa iqa al talaqi ya auka da sakin karhan ala zaujin ya tilasta wa mijin dafan lisafaki dima'i saboda tun kuɗe zubar da jinin ko amrun a hafi min safaki dima'i sai suka ce to ai an yi hakan ne dan a sassautar da kar a zubar da jini wartikabu a hafi dararai ne a wula a ɗauki ɗayan a yi hukunci da shi ya fi a zubar da jinin kulna sai shaujiya ne ce ina hazan nazarin baɗinin wannan kallon barna ne wa bayanu bayaninsa anna dalaka shi saki dalaku ikirahin fi shar'i badalun a tilasta mutum ya yi saki barna ne la yalzum bai lizinta mimma sabata anu sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya tabbata daga manzo Allah kala la talaqu fi gilaqin babu saki cikin fushi eh cikin tilasti wal gilaqu huwa al ikrahu gilaqu shine tilasti kala fil ma'arid an fada cikin ma'arid inna talaqa al hakim darari shi kuma hukuncin hakimi bi darari bi gairi izinin zauji ikrahan in dai aka yi in dai an tilasta shi ne da gairi izini zauji shi ma ikirahi ne wa dalakul ikirahi shi kuma suke na ikirahi badilun fa kai fasa dalakul hakim bi darari ta yaya zai faru a yi wannan sakin kulna sai muka ce inna dalakul hakim bi darari in dai hakimi ya saki dan tilasti mutabo li amrillahi ya bi umarni ne na Allah qala Allah azza wa jal ubangiji ya ce at-talaqu marratayn fa imsakum bil ma'ruf aw tasrun bi ihsan eh at-talaqu saki marratayn biyu ne fa imsaku biyu fa imsaku bil ma'ruf zai saki ko a zauna da matar da shari'an da aka sani aw tasrun bi ihsan ko a sake ta saki na ihsani wajen kyautatawa wai za a ɗalaktumin nisa ubangiji ya ce idan ɗalaktumin nisa can kuma ce walatam sikuna diraran kar ku rike ta diraran saboda cutarwa ta tadu don kar ku yi zalunci wa haza wannan wayan kana fi mas'alatar rajati ko da yake mas'ala ce raja'i inda kamalin lidati wajen cikan idda mudaratun bi zaujati min zauja wannan mai cutarwa ne ga matar daga mijinta fa huwa mutanawilun yana juyawa ne jami'a wujuhil misaki bidarari ana mai da shi ne a fuskokin kam riko da cutarwa wa qala subhanahu ubangiji ya ce wa ashruhuna bil ma'ruf ay mu'ashara da su bil ma'ruf faman halafa amrullahi duk wanda ya saba horon Allah wa darra bi zaujati ya cutar da iyalinsa dan laka hakimu alaihi karhan sai ma sai hakimin ya sake ta tilas walasa min suwarin dalaki bi ikrahin shi kuma in dai akwai cutarwa to shi abin da zai gani kenan hakimi ne zai bincike in akwai cutarwa zai sake ta sakin wannan ba dalakul ikrahi bane a'a Allah ne ba da ikon a sake ta lianna dalaka bil kirai domin saki na tilasti batilun babu idza lam yakun min al hakim an darare min zauji in dai ba komai kowa hakimin ne in bai samu cutarwa ba yayi bai ba waidan idza dalakatil maratu min zawjiha dulikatil maratu min zawjiha idan saki mata daga wajen mijinta digari ita yari ba tare da yadda mijinta ba dunan dare ne bai cutar da ita ba laihika hamin zaujiha zai riskar da ita da mijinta balle ajal haifil katali ya yayi haka ne saboda tsoron yaƙi kisa ko yaƙi wadda fa'an lil fasadi bihima ya yaka ne dan a tunkuɗe wani fitina a bayan ƙasa fa inna farjuha la yahillu wa tayha bi ghairi zawjiha in wani ya aure ta to ba ta halatta ga wannan mijin ba allazi udilikar minhu wanda aka saka wani aura idza ta zo wajen ba da zalika in ta yi auren auren bai yiwu ba liana baqiyatin fi ismatil awwali tana nan a igiyayin matan mijinsa na farko wala sabilil da yake haminu saboda ka ba, ba hanyar warwarewa fahiya muhassalatun bi ismati tana cikin katangan kiyayuwansa wallahu ta'ala ubangiji harama nikahul musanati min nisa'i Allah ya haramta kar mutun ya aure mata daga cikin muhsanai qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce ba da an zikira muharramatin nikahi bayan Allah ya haramta ya ambaci matan da aka haramta aurensu adifan alaiha bit tarimi sai masa mu'adafa da haramci wal muhsanatu minan nisa'i fa in qala al mu'aridu idan mai ja ya ce ina laysal muhsanatu ai ba musina bace bal ina ma ha ai mun sake ta ne haufan min wuqu'il qatl wal qital saboda tsoron kara kashe rai ko ayyaki fa man halatul ismati tana nan a cikin igiyan kulna sai muka ce saboda haka muka gusa da ita kulna sai muka ce kad qaddamna lawjuhal lati tanhalu bil ismati ai mun kawo fuskokin da zai sa cire wannan walaisat hadhihi almas'alatu wannan ba irin wancan mas'alan bane wa gargadanna mun gabatar Allah wujuda li hadhihi almas'alati fi shar'i asala ai babu wannan shari'a gabaki ɗayansa wala qailin biha min al-aimati ba wanda ya fada fadalaku li ajaliha batil in an yi saki an saki an hadu an saki mata ba tare da izinin mijinta ba ba cutarwa to ko an yi bai yiwu ba dai kawai wa ma jawabu an fasali salisi jawabi na fasali na uku fayuguni anu ya wadatu ma kaddamna abin da muka gabatar ko fi jawabil fasalaini cikin jawabi a fasali guda biyu wallahu mawfiqul yasabi ubangiji shine mai datarwa inta ma amalahu alaina shine abin da aka yi mana tambaya radiyallahu anhu an muhibbina daga masoyin mu abi abdullahi sayyidi muhammad ibn al-mushri da imamin shawtijani wa katibu min habbi wa billahi tawfiq ya rab wannan tambayan tana da girma tana da tsayi tambayin ya fi shafi daya ya fi shafi biyu ma sai shafi na uku ne zai fara amsa duk tambayar ce eh
ya
tara tambayoyi ne masail ne akan fiqiya rajulun takharaj al-imaratu min makalati bi ghairi qasd minhu wa tudrab al-bundiqati hayawaniyat al-ukhra tajri'uhu aw qatalahu na na ya yawo yawa amdi to kitar na katalu haɗayin au shufi amdin katalu amdin shufi amdin katalu menene gashi nan dai yana da rikici shi ma mutum ya yi zubin bindiga da ya yi zubin bindiga ya gama shiryawa yana cikin wani abu wub sai bindigan ya tashi sai ya harba wani to to eh yawa to shi ya kashe ko kuma Allah ne ya kashe shi to da za mu tsaya nan insha Allah Allah taimake mu Allah ya ba mu nasara
masu wai shanu ya yi sha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الله بالحق ولا يدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار الذي صلاة تمل العزل ولا أبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في المكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتح
Thank you.